دين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شابي ga watan Shawwal na shekara ta 1447 Hijriya wanda ya dace da 30 daidai ga watan uku shekara ta 2026 miladiya muna cikin tafsirin suratul ahzab aya ta 28 a wannan masallaci mai albarka na Sheikh Jafar Mahmud Adam rahimahullah dake sabuwar gandu idan yan uwa za su iya tunawa bayan hutu da muka tafi mai tsawo kafin azumi da kuma bayan azumi a mun kai kusan wata biyu da rabi ba makaratu da haka yanzu muka dawo da wuri kuma ga tafiya aikin hajji yanzu da watan zulqa'ada ta shiga sai ga an fara tafiya aikin hajji sai karatu kuma ya zo ya tsaya shi yasa za mu fara yi da wuri saboda mu dan caccafke abin da za mu cafka kafin lokacin tafiya aikin hajji Allah ya ba mu dacewa Allah madaukin sarki yayi magana akan matan Annabi sallallahu alaihi wasallam karatun da zamu yau gaba ɗaya akan matan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam da irin umarni da Allah tabaraka ta'ala yake ba su da zabi da Allah ya ba su akan su zabi Allah da manzon Allah ko kuma su zabi zama da manzon Allah ai afwan zaman duniya da morewa duniya to bari mu ji me ya faru me suka zaba din na'am alarma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم تبارك سيتتي الله ياتي إن شيدكي يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها يكرن تامة آية نند على رما يكرن تامة إلى جمام الآيتين هذو آيوين نبي قبالها سينا نعيشة سيتتي دا النبي ففي أي hada astamiru abawayya a cikin wanne daga cikin wannan zan nemi shawarar iyayena ya annabi tace fa inni uridu Allah wa rasulahu wa daral akhirah ni na riga na zabi Allah na zabi manzon Allah kuma na zabi gidan lahira kawai da haka ni ba zan rabu da kai ba duk abin da ake nema na duniya na haƙura da shi dama abin da ya faru zama suke suka sa annabi a gaba su matan kenan wannan ta ce a mata kaza wannan ta ce a mata kaza wannan ta ce a mata kaza suke ta lissafo masa abubuwa na duniya hali irin na mata to shine Allah ya saukar masa da wannan aya ya rarrashe shi cewa tunda baka da abin da zaka ba su na duniya to shikenan su zo za a ba su duniyar amma za a sake su yanzu nan malam abin da ya kamata mu fahimta shine yanzu idan har matan annabi sallallahu alaihi sallama an gaya musu su haƙuri da al'amuran duniya da kwalliyar duniya a cikin rayuwa ta aure don Allah matan mu ba su suka fi cancanta a musu wannan ma'aji ba to ita mace da kake gani duk inda take ba in dai ta samu guri shimfiɗa ƙafa take sosai suna son kaya mai kyau suna kuma jan kaya na aljihu akwai buƙatar a tunatar da su Allah mata akwai buƙatar a ba su haƙuri su lura da rayuwa idan mutum ba ya yi da gaske ba wallahi matarka sai ta canja maka rayuwarka kana rayuwa cikin talakawa amma ce ta hura maka kanka ta sa ka rinka rayuwa irin ta masu kuɗi amma fa da uban bashi a gadon bayanka saboda duk abin da za ta yi ko duk abin da za ka yi a gidanka in ba ka yi da gaske ba sai ta ce ai wannan kasashen aiki ne ya za a yi wannan abin kunya mu ba za ka yi wannan a gidan nan ba haba dan Allah ai kamata ai kai kaza shikenan kai kuma an zuga ka dau zuga ba ka da shi ka je ka ciwo ba shi ba a biya mata akan wannan lamari in mutum yana da shi ya ce zai yi idan bai da shi ya ba da haƙuri kawai hajiya ki yi haƙuri matan annabi ma an ba su haƙuri da aka batun ki samu duk abin da kike so bata taso ba kuma abu na biyu babu wata mata da za ta zo ce mana barazana ta sani cewa ai Allah ya yi bayanin halinsu tunda matan annabi ma ga abin da aka ce in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha in rayuwar duniya kuke nema da kwalliyar duniya wannan mata annabi kenan to balantana matan mu masu kallon manya-manyan wayoyi ballantana matan mu masu shiga birni suna ganin manya-manyan gidaje ballantana matan mu masu kallon manya-manyan talabishin masu ƙawaye masu kaza su suka fi cancantan a yi musu wa'azi su bi Allah su haƙuri da rayuwa su riƙe ɗan abin da Allah ya ba wa miji sauran kuma su nema a lahira ba laifi bane idan mutum ya samu wadata ya kyautata matarsa matarka ita tafi cancantan ka kyautata mata ka kashe mata kuɗi in kana da hali kai mata kwalliya da ado in kana da iko inganta mata gidan zamanta in kana da iko ba ta sutura na ke cire ne idan kana da iko matarka faranta mata kai ta aji kai ta umra fita da ita in za ka je wani guri ku tafi tare babu damuwa amma in kana da iko kana da hali aibun shi ne abinda muke magana a nan a takura wa mutum bai da hali bai da iko a ce dole sai ya yi dole ne sai mun gyara waɗannan dabi'u dole sai mun gyara waɗannan halaye kuma duk wanda zai aure to ya tsaya gina iyalinsa akan gaskiya matan wannan zamani idan baka dora su akan daidai ba matan wannan zamani idan baka gaya musu gaskiya ba matan wannan zamani idan baka rayu da su da nuna musu haƙiƙanin yadda rayuwa take realitin ta ba matan wannan zamani idan baka karantar da su tarihin mata na magabatanmu na ƙwarai sabai da jami'ai ba matan wannan zamani wallahi za su samu ka hawan jini da ciwon zuciya su karka ba tare da kakin zaba da ka suna buƙatar a rinka ba su shawarwari kuma a rinka nuna musu yadda rayuwa suke yanzu wata banka cikin akwai wanda ya sa ɗansa a makaranta matarsa ta je ta cire ɗan ta canja mai makaranta me yasa wai dan me za a kai ɗanta a makaranta mai araha akwai wanda ya sai kayan sallah ya ba wa ɗansa a sallah sai dai ya ga wani kayan da ba shi ya saya ba ‘ya'yan suka sa wallahi yanzu haka suke mala idan ka je iya ƙarfinka ka sai musu ɗan shaddansu ko ɗan sabon ta ko five star ɗinsu ka ba su kana karɓa matar za ta yi godiya sai ta ciwo bashi ta canja musu a idi sai dai ka ga wani kayan da ba shi ka ɗinka ba kuma ka kula dan ba ganewa kake ba ne yawanci ba kayan da ka ɗinka shi ake sawa ba canjawa ake musamman wanda ba da tarin 'ya'ya da yawa musamman wanda ya auri mace mai son duniya mai neman burgewa da fafa daman 'ya'yansu mata kan bayan da za ka yi duk masifarka a gidanka wallahi sai an sai kaga an yi maka mulki akan yar kamace za ka yi ta ganin abin da ba kai ka siya ba a wajenta wannan kuma riba ce gare ka suna iya kashe wa 'ya'yansu mata kuɗi fiye da yadda za su kashe maka kai to irin wannan dogon buri mace ba ta san cewa babu ba ta gino akan wannan to ranar da babun ta zo na haƙiƙa fa watsewa za su yi su zubarka za ka rayu akan daidai karkara akan son zuciya matan annabi suka zo suka tara shi kowa ta faɗi buƙatar ta sai kaza sai kaza sai kaza kaza take so to shine Allah ya ce to a gaya musu idan dai duniya suke so da kwalliyar duniya ita suka zaba to su zo Allah zai ba su jin daɗin amma fa zai raba su da annabi su je su auri duk wanda za su aura shi annabi za a haƙuri a haɗa shi da masu haƙuri shi kenan jabir ɗan abdullahi ya ce wata ran sai na abubakar ya zo yana neman izini gudun manzan allah sallallahu mutane suna zaune a ƙofar gidan annabi annabi yana zaune bai ba da izini a shigo ba umar shi ma ya zo ya yi sallama zai shigo manzan allah bai ba shi izini ya shigo ba daga baya sai annabi ya ce ku cewa abubakar ya shigo ku ce umar din ma ya shigo sai suka shigo me yasa annabi ba su dama suka shiga ba ashe fafatawa yake da matan kowa tana ta kawo bukatarta ba wai reni bane wai mace ta tsaunar da kai a gida ta ce ai mata kaza ai mata kaza ba reni bane dabi'a ne haka suke su ita ba ba ruwanta da wai malami ko shugaban kasa ko wani gwamna ko na ba ruwanta da wannan in dai mace ce haka Allah ya yi su za ta faɗi bukatarta shikenan suka shigo suka tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana zaune a gefensu ga matansa a tare yayi shiru yayi tagumi Umar sai ya ce lalle yau annabi yana cin wani yanayin da bamu san da shi ba amma zan yi masa magana a zan yi masa abin da zai sa sai yayi dariya ko na dan samu dama dama kuma da shi ya manzon Allah kaga ibnata zaidin matata yar gidan zaid ibnata zaid matar umar ce ta ce ya ce ɗazun nan ta ta dora min wani nauyi tana tambaya na sai na mata kaza sai na mata kaza ya ce wallahi fushi ya kama ni amma zan Allah na samu wuyanta na buge ta kamar yadda kai dariya na sai annabi ya dariya me yasa manzo Allah ya dariya ce kai umar in banda fushi irin naka kawai dan mace ta ce a baka da kaza a bata kaza shi da yaga bayi da shi bai da hali mai kunya ba da hakuri sai kai duka shi sai na Umar yace sai na make ta annabi ya dariya dariyar mai yawa yayi har sai da hakwaran sa nan suka fito suka bayyana sosai ba irin murmushin da ya saba yi ba saboda Umar ya bashi dariya amma da fa yana cikin fushi ne ransa ya baci shi gani yayi a to ai ga in shi Umar mata ɗaya ce ta yi masa shi ga mata tara suka haɗu suka gaya masa wannan abu bai ce musu komai ba ya yi haƙuri amma yau ga umar mace ɗaya sai da ya buge ta annabi ya fashe da dariya ya ce kagan su ga su a gefe na ya ce kagan waɗannan kagan su duka ga su nan abin da suke tambaya na kenan abubakar yana gefe ya tashi ya miƙe ya ce zama bai kama ni bai ce ina aisha ce ga ta nan ya kai mata duka ita ma to ai a lokacin kai kar kai hukuncin cewa ai matar annabi ce shi yanzu ya dake ta ne a matsayinsa na me na yarsa dan me yarsa za ta bata annabi dan me yarsa za ta rutsa annabi ta ce sai an bata yace bari dai ki gani ya kai mata duka Aisha fa tana matsayin Aisha mata annabi sallallahu alaihi wa sallam Umar ya ce kai ni ma ina hafsa ce ga ta nan ita ma ya kai mata farmaki kowa ya kai wa yasa duka dukkan suna cewa tas'ala ne rasulullah sallallahu alaihi ma laysa indahu har kun kai yanda za ku zo kuna tambayan annabi abin da bai da shi ku dora masa nauyin abin da bai da hali ku ce sai ya muku kai mai saurare abin da ya kamata ka gane ka daina kashe aurenka ka daina yawan surutu da hancini da hantara akan matarka wai don tana yawan tambayin ka wani abu ba za su tambaya an ba kai ba to mata annabi ma sun tambaye shi in kana da shi ka bayar in ba ka ba da hakuri kuma haka rayuwar fa aure take duk wani mutum da ka sani mai gida wallahi wata rana sai an kure ka in dai matan wannan zamanin ne wallahi malam duk yanda kake bayarwa sai sun ƙure ka wata ranka ce a ba hali ba za ka yi ba ko kuma ka ce ba za ka bayar ba wata ran ma ku kula su ba za ka yi ba za a gaya ma wani abu an haushi ya ishe ka amsa ma ba a isa ka bayar ba wani abun kuma na fuska za ka yi daga fuskar ka kawai an gane baka yadda da wannan tambayar ba wani kuma da zage-zage za ku rabu ana kawo ma bukatar ka fara zage-zage kana hayaniya inda wani wata kwalba-kwalba a gefe ka buge ta ita kanta ta fashe tukuna to a nan daga nan za a ce wu to ka yi haƙuri wallahi ka yi haƙuri Allah ya sani ni da ban ba cewa ne dole sai ka yi ma'in da hali ka yi ba ba hali shi kenan daga nan ka ga wannan barazanar da kai ta kubutar da kai daga nan ba za a ƙara yi maka irin wannan ba ba fa cewa ne ka je ka yi haka ba labari nake baka saboda yau da gobe ne malam ta ƙi wasa wallahi malam kai malam namiji namiji ai yana kokari yayi shi yasa ina tausayin ina tausayin ina tausayin wanda bai shirya wa aure bai je taro rikicin aure a nan a gaban ku wani ya rubuto mana takarda ya mukaddama ce kai ya ce mala na ya ce mala mala ba ce ba ce koi mala na jin jiki Allah ya sani daga ƙarshe ne ma ya yarfar da matar ya zubar da ita haka duk wanda bai kimtsa ba wal yastafifi allazina la yajiduna nikahan hatta yarhumullahu min fadli wanda duk bai da hali ya kame ya hakura karin guma azumin ka litinin da Allah mai tsara sa albarka akwai lemon tsami sosai a titin nan na asibitin murtala da bakin kofar gadon kayama ana sayar shi kulli kulli a leda da je ke ta murzawa Allah ya baka nasara da dacewa amma wannan zamani da ake ciki duk wanda ya jawo kura bai tanadan mata naman da za ta ci ba domin ba a hasa ba fa da kafarsa za ta ba da ci ka shirya ba wani gaggawa ka yi haƙuri ka lallaba al'amura ka bi sannu in Allah ya hore sai a zuwa in babu ka shiga makarantar haƙuri akwai almajirai da yawa a makarantar haƙuri wanda sun yi digiri ma wani kan ma masta sai wani ba PhD yake ne ba akan haƙuri da rashin aure Allah ya mana afuwa shikenan manzon Allah san sai ce kai Umar ka bari kaka da ta kai Abubakar ka bari kaka da ta kamar dai ka ce manzon Allah ce Abubakar kaka doka mun mata Umar kaka doka mun mata duk da ƴaƴanku ne fa nahahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya hana su to sai matan suka ce wallahi la nas'alu sallallahu alaihi wasallam ba da hadal majlis ma laysa inda wallahi daga yau ba za mu saki tambayar manzon Allah ba abin da bai da shi ke hajiya wannan karatun naki ne bai halatta mace ta rinka tambayar mijinta abin da bai da hali ba ki rabu da magana kawaye ki rabu da shi wallahi ya da shi dan namiji ba dan goyo bane ki tambaye shi ki ki masa magana zai je ya nemo in bai miki ba ma yayi wa bazawarar sa kaza kaza kaza haka ake ziga su a'a idan yana da shi a tambaye shi ba idan bai da shi ai hakuri kuma wannan shine abin da iyaye kamata su koya wa ƴaƴansu tarbiyya amma misali yanzu yarinya budurwa tun tana budurwa roƙo roƙo ba ‘yan mata roƙo zawarawa roƙo kaga zance ya lalace yarinya budurwa ta da fa ka ɗauka ka bata ba za ma ta iya ɗaukan ta ɗauka ma ba za ta iya ba yi ka tafi ‘yan matan da maza in ka ɗauki dubu ashirin ka bata ka sai dai fa ka ajiye ba za ta iya miƙa hannu ta karba ba kunya sai dai ka ajiye akan nan wani guri haka ba za a ɗauka ba sai an raka ka an tabbatar ka yi kwana in ta dawo sai ta ɗauki kayanta in ka ga ta karɓa to bazawara ce alamar yadda ake gane bambanci buduwa da bazawara ita bazawara kana miƙawa kai wai suka ce masu kiranin bazawara ita fa kafin ka miƙo ma dama kuna magana tana gaisawa da kai tana hango tudun aljihunka ita kana miƙawa za ta karɓa amma budurwa ta da mana ce ba ta yanzu ba ta da in ka miƙa mata wala ba ta yi karɓa saboda kunya amma ta yanzu ina ina namiji zai zo kafin ka zo za a ma waya ka taho da kaza saboda haka duk wanda bai shirya ba wannan makaranta ta neman aure kaka shige ta da bukatu a fili ta ga waya sabuwa ta ce a sai mata bai aure ki ba bai je aka yi baiko ba ba a bashi ba ba a turo tambaya ba bai turo ma iyayensa ba kina ganin manya-manyan wayoyi kina turowa ya sai miki kuma in bai siya ba ki kama fushi aikin banza ba suna kake ba waye zai shiga wannan cacar ba a bashi ba zai sai wayar dubu ɗari kaza ya kai kai za ka fara ai ba a yi yanzu dai ba a yi sai ya tabbatar an bashi a yi ko da yake akwai yan kasada masu kamun kifi a ruwa ko ba haka bane ka ɗebi a wannan me yake da suna ka fatsarka ka ɗauka ka sa mata abun kamun kifi ka zuba ta tafi yawo Allah ke to ki kula kuma ba kimar ya mace bane budurwa ta zama marokiya mun sha gaya muku in an ba ku karɓa inda ba roƙon kai ba annabi ya ce da abin da aka kawo maka baka roƙa ba min gairi israfin nafsin ba ba tare da ka ka ka ɗaukar ranka ba shikenan ka karɓa amma roƙo annabi ya hana roƙo bai da kyau bini bini yawon sallah ka ji yarinya ba kunya tana kiran wai a ba ta yawon sallah kai ka ɗauka da wasa take da gaske take yi da gaske take na da in an ba su ba sa karɓa ma sai an yi da gaske yanzu ko su za ka za su za su ce ka ba su Allah ya mana abuwarsa Allah ya gyara halin duk lokacin da 'ya'ya mata aka mai da su kasuwanci ake yi da su ana jaura ana tijara da su to ko mutuncin su zai ci yanzu yaro saurayi yana iya samun yarinya ya ɗauke nauyin rayuwarta kafin ya aure ta da shekara biyar shida Allah malam masu hali a cikin masu neman matan har albashi suke sawa samu yarinya budurwa uban tafi baya daukan albashin uban tafi ba dan albashi bane amma sai a sawa yarka budurwa albashi kai baka sani ba daga yarinya tana ta yanka a tamfa tana canja takalma jabi kala kala nan da nan ta canja waya budurwa ba sana'ar komai mata komai ba mamaki wani saurayi ne ya sa mata salari yanzu lokacin ofe din nan mala yanzu yanzu nan sai ka yi ka miƙa kawai ba wani wahalan ba da akawun nan ba ina akawun nan ba lamba ta ce cire zero kawai wallahi tallahi wani ma da ya kware ya ce ya ce duk ukun akwai ya ce in ka cire zero ɗaya in ka ga dama da na ofe zai ba da sunana in ka dama da na famfe zai ba da suna yanka gada ma da na money point zai bayar da aka ba wahala ina fa jira shi kenan kawai haka ake a kula da kyau fa Allah ya tsare mana mutuncin abin da yasa nake gaya muku wannan kada mutum ya kuskura ya bar yarsa budurwa ta zama tana da kwaɗayi duk yarinyar da ta zama tana kwaɗayi to ana iya taɓa mutuncinta da abin duniya kuma shine nake gaya muku iyaye duk wanda yake da yarinya budurwa ta ɗan tasa a gabansa to ya ba ta kulawa ta musamman sama da ɗansa saurayi matashi ka rinka sai mata hudarta kar ta ƙare da zarar hijabinta ya lalace maza maza canja mata ba ta kala biyu kala uku kala huɗu canja mata in takalmanta dan agogonsu na mata yar jakarsa ta ratayawa dan kuɗin gyaran gashinta ‘yan ƙananan larurorinsu da bukatunsu, kai a matsayinka na uba ba, ka yi shawara da uwarta ba, ka kira ta wance yaya, duk dai ba dai matsala ko karɓi wannan dubu biyar, je ki ɗan rage matsala. To ba za ta tambayi saurayi ba. Me yasa su yara ‘yan mata bukatunsu ya fi na matasa? Ita tana da kunya tana shiga cikin ƙawaye, wallahi akwai wanda za a je taro ne ba za ta iya zuwa taron ba saboda ba ta da hijabin da za ta sa. takalminta ya tsufa duk inda aka je da shi ne kun san mata sharrinsu ana duba takalma ba in an je taro kwarai kuwa ana duba takalmi yawanci yau shekara biyu wallahi ci take da sawa wallahi tallahi ka jefa sai ka jefa kanwarka ko yarka cikin kaskanci canja mata in baka canja mata ba za ta nemi wani saurayi ya canja mata kuma in ta kai ta ba da mutuncinta ne a canja mata wannan za ta iya yi abin da iyaye ba sa gane kenan ku daina barin yara 'yan mata a cikin talauci da bukata ba wai don ku shagwaba su ba ba don ku bata su ba a maza maza ka biya musu bukatarsu da ta nemi wani abu maza maza je ka nema ka ba saboda me kar ta je ta nema a wani wurin da za ta iya ba da mutuncinta da kimarta don a biya mata wannan bukatar ku gane wannan yana da muhimmanci kwarai kwarai kwarai kwarai da gaske yanzu akan zanin anko kawayenta su su goma sha biyar duk kowa ta ba da kuɗin anko ɗinta makarantarsu ɗaya islamiyyarsu ɗaya unguwarsu ɗaya kai ta zo ka kama zage-zage aikin banza ba ki da mutunci ke ba ki san halin da ake ciki ba ni albashin kirki ma ina da shi to wallahi tallahi ba za a yi ba ka ce mata wallahi tallahi ba za a yi ba ka gama zaginta shikenan ta buga an buga a list an tura a whatsapp duk kowa ta ba da kuɗin anko ɗinta saura dudu dudun nan yarka ce da ta je ta ji wannan kunyar wallahi yanzu za ta iya ɗaukan waya ta kira wani saurayi ta ce da Allah turo min kuɗin kaza zai iya bayarwa kuma amma a maimakon mai mutuncinta to shine abin da mutane ba sa ganewa ku kula da yaran ku yan mata ku tsare mutu mutuncinsu tun da ba ku hana su fita su shiga cikin kawaye ba to wallahi sai kun ba su kula na musamman ina gaya muku wannan ne saboda ina da larurori da yawa da na warware na matsaloli irin wannan da yara 'yan mata suka fada cikin baɗala saboda rashin kulawar iyayensu ita dai ba sata za ta yi ce ba don tana da abin da za ta iya bayarwa wani kuma in dai zai samu biyan bukata ko nawa ne zai iya bayarwa ka kula da kyau kuma don Allah ya'ya maza ku rinka taimakon kannan ku mata da yarinya budurwa ta ta fara tasowa dubu biyu ne dubu uku da ka tashi ka dan miƙa mata zai mata amfani yanzu malam ka san lalacewa yanzu yarinya budurwa sai ta yi wa saurayi filashin ta ce turo min katin ɗari biyu filashin fa yarinya budurwa ta yi filashin ta ce wani ya tura mata kati na 200 ɗari biyu wataƙila yarka ce Allah gyara halamu to tun da ba kwa so su yi kwaɗayi kuma shari'a ba ta yarda su yi kwaɗayi ba to ku yi yadda za ku yi ku magance musu larurar wannan kwaɗayi Allah gane da ku fatan annabi suka ce daga yau mun daina tambayar abinda abinda annabi bai da shi Allah ya saukar da zabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara da nana Aisha yace to gashi gashi tace a ni wallahi tallahi ba inda zani na zaba Allah na zaba annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi farin ciki dangane da abin da na Aisha ta masa a riwaya wanzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ya gaya mata ya Aisha take cewa yanzu kai yanzu ya kai manzon Allah a kan kaɗin zan je in nemi shawara akan wani da wani ni yanzu ina Aisha in je in nemi shawaran wani akan arabu da kai ko in ci gaba da rayuwa da kai amma ya rasulullah ta ce wallahi ina na zaɓi Allah na zaɓe ka na zaɓi ranar lahira sai ta ce amma ina neman alfarma guda ɗaya sai annabi ya ceto ta ce don Allah karka je ka sake gaya wa wata mace a cikin matanka karka je ka ce mata na zaɓe ka kai shiru Allah zai sa wata ta rubuta kenan wannan ka san me wannan ke nuna mana kishi kishi barin karanta muku da larabcin wa as'aluka Allah ta zukura limra'atin min nisa'ika ma ikhtartu na roƙe ka ya annabi kada ka je a hira ka gaya wa wata daga cikin matanka cewa ga fa abin da na zaɓa ka bar su kurin ado Allah ya ce inna Allah lam yab'asni mu'annifan walakin ba'asani mu'alliman muyassira ni ba mai onuf ba ne ba mai tsanantawa ba ne ba mai keta ba ne ba mugunta ba ne ni malami ne mai sauƙaƙawa ya ce matuƙar wata ta tambaye ni la tas'alni imra'atun min hunna an maktarci illa akbartuwa matuƙar wata ta tambaye ni ta ce me aisha ta zaɓa ni kuma sai na gaya mata ta zaɓi allah da annabi ne ka duba fa mana wallahi duk wanda bai karanta tarihin mace ba bai san mace ba zai sha wahala a hannun mata suna fa da kishi ne fiye da yadda kake tsammani za ga yarinya mala mahaddaci a alkur'ani yar musabaka ga hadda ga zaƙin murya ga karatu kamar daga gidan mala'ika jibrilu ta fito amma wallahi ka aure ta ka kawo ta gida in ta rinka yanka maka abubuwa ba dai sai na yi fassara ba suna da wahalar sha'ani wani lokacin karatun suke ajiyewa a gefe su yi maka harkar matan sosai kaji wani dariya yake kamar zai fashe a waya subhanallah haka suke malam to ka san idan ka karanta mutum ka gane shi to in yi ma abu kawai dariya za ka yi daman ka riga ka san halinsa me ribar ke aisha an ga wai a bar su mun ko za su rubuta wai ita wannan sirrinta ne a dan me za a je a gaya wasu mata wataƙila wata za ta nuna ta fi son sha'awar duniya a ɗan rage daman ta ce duk matan annabi ba wanda ya kai ta kishi ta ce kai ana aghyarun nisa aisha ta ce in dai a kishi ne ne ya fi kowace mata ma kishi gaba daya to wannan kishi ne yasa annabi kuma ya mai mace ce wallahi sai dai in ba tambaye ni ba yace ni ba mai tsanantawa bane ni ba mai kuntatawa bane akan me in an tambaye ni sai na bada ansa kuma ita ta sani in dai matan suka ji labarin ga abin da ta zaba to dubbin ta za su yi duka za ce ga abin da Aisha ta zaba zan zabo wani abu ne to shi yasa ta sai ta yi kokari ta ce kar a faɗi sirrinta to kuma ku yi hakuri ɗabi'u ne na mata har yanzu yanzu ita ma mace malam ko abinci take dafa maka wani nau'in abinci ta tabbatar kana son sa kana jin daɗi idan su su bi ne to wallahi malam za ta ce dan Allah kaka gaya wance ina maka wannan abincin kuma koda wance za ta tambaye ka me ka ci kawai ka ce mata kai ni kawai a koshe kake ba sa so a san cewa sun dafa kaza shi yasa in mace tana kana wani gidan da ba in ba inda take ba in ta daho abincinta to ba ta so a aika abincinta gidan kishiyarta saboda me gulma na mata wata ana zuwa sai in gani sai ta bude ta bude ta bude ta gama gani in ya fi nata to ranar yini za ta yi da bakin ciki mala yaya aka aka dafa maka abincin da ya fi nata kyau sannan kuma za ta saci amsa kuma su fa mata da kake ganin su wallahi ko yara ƙanana ba su kai su yarinta ba Allah babbar mace na ga in kai mata wani abu wallahi ma sai kaman karamar yaro ko da wa suka ce mata ka ai wance wallahi tana wata irin miyar kubewa take mun tana dukan hankali na in Allah ya sa da gobe kwa sai kai magana ba sai dai ka je ta a kasuwa an siyo maka miyar kubewa nan kuma ita za a yi ma ba sai amma magana ba ka san me yasa wannan magana ne da ka faɗa in ka ce ka ai wance ta iya sa dan kwali in ta dora a nan take ajiye shi ba za ta yi magana ba ka jira gobe in Allah ya sa da in ka zo kana shigowa za ka tarar da ɗankwalinta a nan kan gira haka suke wala karanta suka gane su zai taimake ka manzo Allah ce ma ra'aitu naqisati aqlin wa dinin azhaba li lubbi ahadi min kunna ban taɓa ganin waɗanda suke da tawayar addini ba sa iya yin ibada wata guda ba ga kuma tawayar hankali kuma amma suke kwashe tunanin mai tunani irin mace ba duk wannan bayani mutumin da yake da mata guda ɗaya ba zai taɓa gane karatun nan ba yawwa kuma ni ba da shi nake ba to ai gaskiya ne ba zai fahimta ba wallahi zai ta tunani sai to abin haka yake ya ta tunani ya kasa ganewa sai mai mata biyu ko uku ko kuma sarki tirela kenan mai daukan motoci guda nawa Allah ya mana afuwarsa ina fata ana fahimta to kun san lokacin da wannan abin ya faru matan annabi suka hada suka gaya masa wannan magana a ƙarƙashinsa akwai mata tara mata tara ne Allah ya ba su zabi ya yi wanda bai kulle azuwa cika in kun tunna turiddan ayatar duniya wa zinata mata tara ne guda biyar daga cikinsu cikin ƙurayshawa ne zalla an gane ko na na aisha ba ƙurayshiya na na hafsa ba ƙurayshiya ummu habiba ba ƙurayshiya na na sauda ba ƙurayshiya ummu salama ba ƙurayshiya waɗannan mata biyar su ne matan ƙurayshawa mata 'yan dangin ƙuraishawa cikin matan annabi sannan kuma akwai safiya binti huyai a annazariya a ƙarƙashinsa a lokacin safiya wadda aka ɗauko ta daga haibar kenan wanda aka je yakin haibar shekara ta bakwai aka ciyo ribar yaƙi aka kawo ta annabi ya aure ta a hanya wadda rabo ce ta dihiyatul kalbi annabi ya aure ta ya yanta ta akwai maimuna bintul haris alhilaliya ita ma a lokacin ƙarƙashin annabi take akwai zainab bintu jahash al-asadiyya ita ma matar manzon Allah ne sallallahu alaihi akwai juwariya bintul haris al-mustaliqiyya Allah ya yarda da su waɗannan mata guda tara to da su aka buga wannan aka fafata waɗancan su ne manya-manyan ‘ya'yan ƙurishawa su aisha su hafsa suna na sauda su ummu salama layin su safiya da maimuna bintul haris al-ilaliya da zainab bintul jahash al-asadiyya juwairiya bintul haris al-musalliqiyya su waɗancan waɗannan duk ba ƙurishawa ba ne to duka Allah ya haɗa su ya ce to idan Allah kuke so in kuna neman rayuwar duniya ne da kwalliyar duniya to shi kenan ba komai za a jiyar da ku ba Allah ne mai bayarwa ba idan kuma lahira kuke nema wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu in Allah kuka zaba da manzon Allah kuka zaba da gidan lahira rayuwa ta gidan lahira to fa inna Allah adda lil muslimati min kunna ajran azima Allah ya yi tanadi wa masu kyautatawa a cikinku zai ba ta lada mai girman gaske wannan alkawari ne na ubangiji ta baraka ta'ala to bayan nan sai Allah ya ci gaba da jan kunne ga su matan annabin da har yanzu waɗannan mata guda tara malam mai Allah ya ce يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا يا يهكا الله يدد كرنسو كن جدنا قيا مكسوسوا يقول يا نساء النبي يا قوماتا النبي Allah yana musu wa'azi kenan ya ku waɗanda kuka zaɓi Allah kuka zaɓi manzon Allah kuka zaɓi lahira dukkansu gaba ɗaya taran nan ba wacce ta kuskure ta ce ita a sallame ta saboda abin duniya malamai suka ce malam duk matar ƙwarai duk matar kirki da ta aure ka saboda Allah to ba za ta bari ta rabu da kai saboda abin duniya da baka bata ba hakuri take in yau bata samu ba gobe za ta tatse ka in gobe bata tatse ka ba jibi za ta tatse ka amma duk mace mai gaggawa sai an mata sai an mata sai an mata to aurenta mutuwa yake da wuri sai an sallame ta kuma ta zo bazawarin da zai zo ma in neme ta ma bai gagara musamman wanda Allah ya jarabe ta ta dan zuba 'ya'ya da yawa ita kam za ta sha zama a gida tabbas a wannan zamani mai wahalar sha'ani duk macen da ta je gidan aure ta yi huɗa ɗaya ɗaya biyu ɗaya uku to tana buƙatar ta shiga makarantar haƙuri kar ta kuskura ta kashe aurenta ballantana mai da hudu ballantana mai da biyar mai shida mai bakwai sai abin da Allah ya in ba an yi da gaske ba to sai dai rayuwarta ta ƙare ta shiga layin gasa masara a bakin titi da kuma fitowa da yamma ta rinka soya awara ba za su aure ta ba mazan wannan zamani malam suna da karancin jin kai da tausayi yawanci idan an zo neman aure malam tambaya ake hajiya malama ‘ya'yanki nawa ranar zancen farko ba wata ta yi kuskure wai ita ustaziya ne wai ita wai wai mai tsoron Allah wai mai faɗin gaskiya ta ce ba yawa bakwai ne da ya ce bakwai tun da ya da mai ƙara dawa ba bakwai ‘ya'ya bakwai wala mai ƙara dawa ta yanzu ba mace uku za ‘ya'ya uku za ta haifa za ka ta galabaita uku kawai sai dai in tana gida da ake da abinci mai kyau ba tashin hankalin miji babu bala'i ka san tashin hankalin miji da bala'in miji yana sa mace ta tsufa ko baka sani ba karamar yarinya mai karamin shekaru idan mijinta mai bala'i ne wallahi nan da zaga ta tsufa ta zama kashi ta ke kashi kwarmas amma inda kwanciyar hankali akwai cin abinci mai kyau ko ‘ya'yanta shida ne ko bakwai za ganta da sauran ni'imarta, to galiban mata kuma ba sa samun abin da suke so. Galiban mata yau suna yaye ‘ya'yansu shekarun yayan ma bai kare ba, don ruwan maman da za a ba wa yaro shekarar biyun ma sha babu saboda ba abinci mai kyau. Ku yaƙuri maza. Su iyayenmu na da da kakanni babu kuɗi amma akwai karamci. Ko ba komai, za a yi ta yanka miki agwagin gidan nan agwagi daman su suna kiwon agwagwa ne ba don su sayar ba ta ta musu gashi tana musu kazanta ba komai za ki gane kuren ki ranar da mata gidan ta yau dai sati biyu uku za a yanka agwagwa ɗaya naman agwagwa ba magana mace mai jego ake wa to kaga wannan suna da kula wanda bai da agwagwa to fa akwai kunun kanwa kuma kware kuwa kunun kanwa ba fashi lafiyayyen kunu ne mai albarka yanzu ku kun yaƙe shi shi ma yana yaƙar ku to suna ba da wannan akwai kauri in ba a da hali na cin nama akai akai sai a je a siyo kauri mace ta rinka gasa nama sai ta shiga ɗaki ita kaɗai mai gida sai ta gama cinya tas sannan sai ka rasu a bashi da tsintar kashi kai ku yanzu tsiyarka kai kake tsaya a tukubar mai tsire akan babur ɗinka ka ce yanko min na dubu uku idan yanka maka sai ka ce barin ɗan gyara a nan ka ja gefe ka cinye ka kurmushe takardar ka jefar ka samu gefen rigar ka ka goge ka goge ka sha ruwa kai ka ka koji sai ka shiga gida idan aka kawo maka tuwon masaranka da miyar kuɓewa sai ka riga ka wallahi wa gajiya nake wallahi ba ko shi ma alhamdulillah ƙarya yake yi ya je ya ciwo tsiransa ne ba kwa tausayin matanku ba za ku kawo musu ba daman yaro kan ka tambayi yaran wannan zamani rabon yaro da ya ga ubansa ya sayo tsire ya kawo an ci a gida sai ya shekara bakwai amma iyayen da suna iya sayan tsire yawancin tsire da wa yara ake saya a kawo musu da yamma suna jiran ubansu yanzu yanzu kuwa masu mota sai mutum ya tsaya ya sai tsirensa a bakin titi kafin ya zo lungun gidansa ya kurmushe tsiren nan yana zuwa daidai bakin gareji zai ɗauko takardar kurmus kurmus kurmus sai ya jefa ta sai shiga haka ake rayuwa babu tausayi babu jin kaito ya za a mace ta samu nono wadatacce da za ta shayar da ɗanta shekara biyu yasa za ga jaririn in ka gan shi in ka ɗaga shi kamar baka riƙe komai ba amma jariran da a ƙoshe suke jariran yanzu fa a bushe suke me ya faru tasirin yunwan gidan ubansa da baya ciyar da uwar yaron dole affecting ɗan shi yasa na gaya maka in baka shirya aure ba dan Allah kaka je ka yi ba karatu ne mai fadin gaske kuma su jariran nan da kake gani abinda fa suke ci ya fi na babba duk wanda Allah ya jarabe shi da jariri da a jarabe ka da hidimar jariri na rantse da Allah gwanda a baka kato balagagge maciyin dawa mai shekara 17-18 saboda wancan abin da zai ci maka jariri ba zai ci ba ai wannan wannan abin da jariri zai ci wannan ba zai ci ba kaga shi jariri kullum sai an sa masa pampers famfatin nan mafi karanci guda biyu ko uku akwai na safe akwai na rana akwai in zai kwanta bacci kai akwai na tsakar dare ma in yi fitsari don Allah ka je ka tambayi ledar famfas guda ɗaya nawa ake sai da ita mai kwaya sha biyu mai kwaya ashirin mai kwaya kaza famfas fa yanzu fa kuɗin famfas ba ne ma yake kankan kanfa da buhun shinkafa wallahi tallahi wata ne da babbas irin mai tamanin din nan ana ma ya ka kama baki saboda su waɗanda kagan su duk ba san me ake ci ba ba sani ba kaga dai bambar da gidan kashi ne abin daurewa yaro kashi bala'i wallahi nake gaya maka in mai shan madara ne kai yanzu ka isa kai ta sai dan wannan zamani madara gwangwanin madara ɗaya nawa gwangwanin pig milk da ake sayarwa ka je ka ɗaga shi guda ɗaya za a ce ma dubu goma sha ne idan ka je ka ɗaga shi kana buɗe shi da ka leƙa kana leƙa sai ka ga rabinsa sabon gwangwani ne fa amma madarar rabi suka zuba a ciki haka ne to ina za ka samu madarar shanu ka rinka ba shi a wajen guwar bayan duk kun cinye shanun gaba ɗaya babu dole yaro sai dai ya haƙura to irin waɗannan abubuwan jama'a suna buƙatar lissafi yau da gobe wanda ya karanta rayuwa ya fahimce ta to za ga komi yana ajiye shi da inda ya dace da shi Allah muke roƙo ya ba mu kyakkyawan cikawa Allah muke roƙo ya ba mu ikon kulawa da 'ya'yanmu da iyalanmu Allah ubangiji yace yace da su to duk wacce ta zo da alfasha daga cikin ku bayyananniyar alfasha to za mu ninka mata azaba waɗannan mata da kuka zaɓi Allah kuka zaɓi ranar tashi alƙiyama to muna shaida muku idan ɗayan ku ta aikata albasha laifi yudha'af la al azabu dhaifaini sai an ninka mata azaba ninki biyu haka Allah ya ce wa mata annabi saboda ku manya ne wa kana zalika ala Allah yasira kuma abu ne mai sauki a wajen Allah tabaraka wa ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya koya wa matansa tarbiyya kuma ya nuna musu manya ne su rike girman su kuma sauran matan musulmi kuma su koyi da shi tunda Allah ya zaba muku babban mutum to kuma kun samu matsayin girma ai ai su matan annabi aslan akram kallah ai sun dosani girman su da matsayin su ne saboda suna tarayya da annabi shi yasa ake cewa shi'a da suke zagin matan annabi to indirectly suna zagin annabi ne saboda sun samu matsayi ne an girmama su sun zama ummatul mu'minina saboda sun aure annabi ne bayan matsayinsa na sahabbai sannan kuma sun samu matsayi ne mai sun aure annabi matar da ta auri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fi karfin a zage ta ko a aibanta ta ina jin ko matar abokin babanka ne ai ka daga mata gaba ballantana matar babanka ballantana matar wanda ya fi ubanka ai kaga sun cancanta a gidan wasu don haka duk wacce ta zo da albasha a cikin ku a fili ibn abbas ce wannan albashan shine annushuru wa su'ul khuluq fandare wa miji da mummunan hali da haka sharadi ne in dai kin aikata wannan albasha to amma malamai suka ce wa shartu la yaqtadi al-wuqu' sharadi baya nuna cewa dole sai abin ya faru a'a in kin yi to bata yin ba ma kamar yadda Allah ce wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka idan har kai shirka to aikin ka zai lalace to kaga ai bai yi ba wa shartu la yaqtadi al-wuqu' لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين كما يدعى الله يقول إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين إن كان للرحمن شرط إن دي هر الله ينادى دا تو كاكا أي بيدا دا دا كمن يأتي من كن بفاحشة دنا to kar wani ya je ce ai matan annabi sun aikata alfasha ne Allah ya ce zai ninka musu azaba a'a wa shartu la yaqtadi alwuqu'a dan an faɗi sharaɗi baya nuna cewa wannan abun ya riga ya faru da haka amma in wata ta yi to kuma ma ba su yi ba amma da za su yi Allah kiyaye to sai an ninka mata azabu da'af lahal azabu da ifaini to menene ninkin azaba guda biyu a duniya da lahira za a yi mata azaba a duniya za a yi mata azaba a lahira daga nan malamai suke cewa duk wani babban mutum in yayi laifi ba laifi bane idan alkali ya duba girman mutum ya ninka masa hukunci kai kai yanzu kai kana monita aka kama kana satan fensir kana monita monita kuma da satan fensir da ai ka shiga uku hidimarsa ya ce ka shiga uku ya ce to yau horon da za a maka assembly za a amma da wani gama garin dan aji ne ya saci fensir kawai daga shi za a mai ihu a ce karka sake a dan mai bulala guda biyu amma tun da kai monita ne kai babba ne to a gaban assembly za a yi uwar gida yanzu ke aka samu da wannan abu to na baki hutun wata biyu amma da amarya ce sai a mata faɗa a ce ki ci gaba da zaman ki wannan misali bai yi ba ko ai na san ba za su karbe shi ba da zai yi ba to na janye shi eh kan zan samu matsala na janye eh wani karan zan kawo wani ba wannan ba kun dai gane wancan na monita ko to mu tsaya a nan gurin in ba haka ba yanzu za su mana zanga-zanga mata tab ka ji abin da malam ya ce tabbi wannan ai zalunci ne kaza to dan haka Allah ya tabaraka ta zai muku azaba ninki biyu wa kana zalika ala Allah yasira ai wannan sahal hayyinan abu ne mai sauki sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya kiyaye matan annabi da aikata dukkan waɗannan abubuwa alhamdulillah cikin kula saboda darajar manzon Allah din da kimarsa da ɗaukakarsa Allah muke roƙo ya mana afuwa tun da yau ne ranar farko za mu ɗan dakata akan waɗannan ayoyi za mu tashi kan rubuwi insha Allah wa man yaqnut min kunna lillahi wa rasulihi wa bi hadha al-qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu